أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna Juma'a sha biyu ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1437 wanda ya dace da sha shida ne ko watan Nasaru. watan turawa nawa gare sha shida ko sha bakwai sha bakwai ga watan shida kenan miladiya aihuwa isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2016 2016 a shekaran jiya mun tsaya aya ta 99 kenan a yau za mu tashi aya ta 100 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu fara karatu jiya ba mu samu damar gabatar da karatu ba sai bayan lokaci ya ƙure wani uzuri ya gitta to sai muka ce aima ‘yan uwa bayani wannan uzuri ne ba wanda yake uzuri ba ne wanda ba a karɓa uzuri ne wanda inda ya zo ana fatan irin wannan bayan mun ƙare musabaka akwai wani ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya yi waya ya ce don Allah yana buƙatar ya ga masu gabatar da musa abakoki da ake yi a nan Nijar wanda kuma mun samu zuwa mun ganshi mun sa tsammanin minti talatin ko minti arba'in za mu ƙari tattaunawa da shi sai bayan sallar la'asar sannan muka ƙari tattaunawa da shi amma wannan abin hidima ce ga alƙur'ani hidima ce ga hafizan alƙur'ani domin wannan bawan Allah ya ɗauki nauyin duk inda an kai musabaka Niger da premier na alkur'ani izib 60 da premier na izib 30 rabin alkur'ani da premier na farko kenan shine premier wasu ba su gane premier mu ce na farko na farko alkur'ani kamil gaba daya da wanda ya na farko rabin alkur'ani nisf kenan da wanda ya na farko rubu'in alkur'ani izib goma sha biyar dukkansu ya yi musu alkawalin zai ba su kujera ta zuwa umra sannan dukkansu kowane zai ta umra tare da mahaifiya ta yi mammatai sannan kuma wuri bakwai ake gabatar da musabuka kowane wuri za a ba da kujera shidda na zuwa umra kaga sannan kowane gidan tele ya ba da jika ɗari hudu kuma a ƙara a yi ma hafizai kyaututtuka sannan duk hafizin alkur'ani duk wanda ya ci kyauta in zai tahiya umra ba umra ɗaya zai je ya dawo ba yana da jika ɗari biyu tun daga aeroport za a ba shi su ya riƙe ga hannun shi sannan kuma ya yi wani alkawali ya ce kada a faɗi sai lokacin da aka kare musabaka akwai wani abu wanda an ka shirya wanda ba hafizan ya mai ba duk hafizan Nijar gaba ɗaya wannan ya shafe su abu ne wanda ba a taɓa yin shi irin shi ba Nijar kuma insha Allah in muna da rayuwa za a yi shi wannan shine abin da ake bukata irin waɗannan mutane in an samu goma irin su cikin Nijar alhamdulillah kullum ana musabaka sai a ce wanda ya zo firemi an ɗauki jika ɗari uku an bashi duk ƙasa gaba ɗaya firemi alƙur'ani jika ɗari uku masu kuɗi kuna da miliyar miliyar kuna zuwa ana sallah da ku a ja alƙur'ani tun daga bakar hannasi a yi addu'o'i tare da ku amma aikin banza halartar sallar da kuke yi da mutu mine ne kuke nufi duk ayoyi da an ka karanta sai dai ku zo in ana sallah ranar 27 ku taimaka mutane hawayen walakanci hawayen ƙarya haka ne sahabbai sun kaso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun kame hannunsu ba su taimaka ma addini ba addini yana kai yau su malamai su za su je karatu su yi karatu sannan bayan sun kare karatu sun samu ilimi su karanta muku da 'ya'yanku sannan su je su nemo kuɗi su kawo don saboda addini ya ci gaba mina da mutane suke nufi miliyardar miliyardar da gare mu 99% musulmi ne dukkansu 'yan Nijar an ce 99% musulmi kenan kafin a samu mai kuɗi guda kirista sai an samu mai kuɗi goma musulmi to ya an kai musabakokin mu ake cewa kuna da miliyar miliyar musabakokin mu ana ba premier jika 25 ko jika 30 yanzu wannan shine girmama alkur'ani ko ko dan saboda waɗansu malamai sun kaskantar da kansu sun zan munafukai sun zamna karkashin masu kuɗi ba su gaya musu gaskiya har mai kuɗi yake tunanin ba a isa gaya mai gaskiya ba mine ne kuna tare da su suna sawa duke su cikin addini ya kamata su sa duke su cikin addini ku gaya musu amma saboda ana baka zakka karkashin mai kuɗi ana baka kuɗi an sai maka gida ana taimakawa da sauran harkoki shi yasa kai tunda naka entere da taka bukata ta gyaru wajen mai kuɗi Allah ka baka tsoron kana tsoron ka bata mai da shi yasa ba za ga mai gaskiya ba to wallahi ko ku taimaka ma addinin Allah ko ku ka taimaka ku taimaka ma addinin Allah sai addinin Allah ya ci gaba amma mu ba son mu kai mu gane ku ba ku zo wajen musabaka a ce mai kuɗi shi za a ba wata kyauta shi ba wani hafizin alqur'ani alhali bai taimaka ma musabaka da komai ba ba son mu kai mu gane ku sahun harko ba ana qiyamul laili ku zo kuna zumbulewa kuna koma baya ba son mu kai ku gina masallacin ne ba kuna alfahari kuna nuna ku ne wata tsiya ba kuma kowane malami na ba zai yarda ya zama to yaron mai kuɗi ƙarya ne malami na Allah ba yaron kowa bane duk duniya wannan ka'ida ce wallahi babu babu wani mai kuɗi wanda zamu zama karkashin shi wannan ba zai taɓa yiwa ba kuma wallahi in dai tsoron talauci na ga sawan malami bai faɗin gaskiya wallahi sai mutu da talauci in kana faɗin gaskiya ka faɗi in baka faɗi ka bari gare ka ta ƙari wannan wajibi ne Nijar mun yi abin kumya a ce yau musabakokin alkur'ani duk mu ne a baya yau in ka tsaye hatta da kasashen da musulunci bai yaɗu ba irin Nijar musabakokin da suka sun hina Nijar yau Cote d'Ivoire musabaka ta Afirka suke shiryawa an 2009 ni ni wakilci Nijar a wannan musabaka ba wai labari ne ake bani ba ni ni yi na farko ni taho da wannan kup kenan na san suna yin wannan musabaka billahi allazi la ilaha illa huwa tikin jirgi suka turo min daga can ni zo ni shiga Alirito Cote d'Ivoire Togo ana musabaka kyaututtukan da suke samu sun fi namu Benin ana ganin cewa can akwai kiristoci da musulmi gashi musabakokinsu sun fi namu amma munan kawai sai a zo a zumbule shi kenan an yi shuru ana ta su ba a gaya musu gaskiya su waye da ba a zama gaskiya ba wallahi babu wanda ya isa ya ce ba za a gaba abin da Allah ya ce ba in kun ga dama ku kawo duke ku ai aikin Allah ku kawo in kun ga dama ku bari kar ku kawo wallahi sai Allah ya kawo masu yi kuma duk wanda ga jiran addinin Allah da malamai su kaskanta wallahi ba su kaskanta shi zai kaskanta duniya da lahira wannan ka'ida ce in kana jiran sai malamai sun zan yaranka sannan zaka taimaka ma addini ka bar wannan malamai ba su zama yaranka in kana jiran addinin Allah shi tsaya wallahi bai tsayawa tun kafin a haife ka an ka taimaka ma addini nan har ya kawo yau kana da rai baka taimakawa yana nan ga ci gaba in ka mutu dukiyar ka ta kare kuma addini gaba yayi wannan ka'ida ce mu babu wanda za mu yi malabe labe don saboda shi ji kuma mu ko shi ce shi taimaka muna wallahi babu Allah subhanahu wataala shi kamata a ji tsoron shi dan haka duk wanda ya san yana da wani abu nayi ko daga cikin hukuma ko daga cikin masu kuɗi wallahi wajibin ku ne ku taimaka ma wanda musabaka in ba ku son Allah ya kaskantar da ku in kuma ba za ku taimaka ba ga mu ga ku ga Allah mutum guda ne ya ɗauke nauyin wannan kusan abin da zai kai kabawa miliyon saba'in ba da ya sanya cikin musabaka a wagga shekara yanzu abin da zai sawa in aka hada da abin da za a yi zuwa gaba wanda zai zo za mu ga muku bayani ba zancen miliyon 150 bane zancen miliyon 300 ne za a yi to shikenan sauran sai ku koma muna baya shikenan ana cewa alhaji wani mi'un wani miliyar kinka da musulunci waɗanda suke da dukiya suna taimaka ma addinin musulunci suna tsaye jiya ne kusa muka zo muka yi taro wallahi saboda wannan taron kun ba a gabatar da wannan tafsiri ba da ba abin da shahi alkur'ani bane wallahi duk duniya babu abin da zai tsaye da ni shahada gabatar da wannan karatu amma aiki na aka shigo yaya za a yi yaya za a yi aka ce duk hafizin alkur'ani da mai izib 30 da mai izib 15 ko wace tele kujera shidda shidda saboda girman mahaifansu za a kai su makka shikenan to don haka jama'a ya kamata mu abin da muke yi ba shi yiwa america ba za ta ɗauko kuɗi ba ta sa cikin aikin qur'ani isra'ila ba za ta ɗauko kuɗi ba ta sa cikin aikin alqur'ani sannan kuma talaka wanda ba su da kuɗi kowa zai kawo gwargwadon halin shi ne mai dala biyar mai dala goma mai dala ashirin amma ku masu hali da kuke cewa ba a gaya muku wallahi sai an gaya muku Allah ya ce a gaya muku kuma sai mun ce muku ku kawo duke ku in kuma ka kawo dukiyar ka kuma malam ba yaron ka bane aikin da ka kawo za a yi aikin Allah ne in don Allah za ka yi amma in kana jiran sai an zan yaran ka za ka taimakawa to ka jira addinin Allah ne yana da kyau mutane mu gane wannan dole na addinin nan masu karatu Allah ya ce su taimaka ma addini da karatunsu ka yi karatu ka zo ka karantar da al'umma ka yi wa'azi ka tsaya ka faɗi gaskiya wannan shine aikin karatu mai dukiya dole ka ɗauko kuɗi tun da ba daga sama ta bakwai bane Allah zai zubo kuɗi ya kama malamai su zo su yi aiki dole ne ku ɗauko dukiya ku kawo saboda a sa cikin aikin addinin Allah ku kuma masu mulki ku yi tsaye ku ga duk wanda yake son ya kama addini karan tsaye a cikin ƙasa ko cikin shashasha na mutane a ga an yi kokari waɗanda mutane an kare su ku kuma talakawa ku yi tsaye-tsayin daka tukuru in an zo za a wani abu na addini a gane ku kuna za ku kawo ta ku gudunmuwa shi ne addinin musulunci amma kowa shi zumbule ya ce ya koma baya wallahi tallahi ba zai yiwa ba kuma addinin nan na Allah ne ko ka taimaka da iliminka ko ka taimaka da kuɗinka ko ka taimaka da mulkinka ko ka taimaka da tunaninka da dubararka ko da karfinka ko baka taimaka ba Allah an rike da abi ne sai ya kai shi inda yi niyya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun Allah ya shiryar da mu za mu tashi aya ta 100 da yarda Allah a cikin suratu Ali Imran shafi na 62 ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين na'am Imam Suyuti wanda yake yana da tafsiri na Jalalaini an sanya mai suna tafsiri Jalalaini saboda mutum biyu suka yi shi akwai Jalaluddinul Mahalli akwai Jalaluddin Suyuti ina fatan kuna fahimta ta to shi Jalaluddinul Mahalli malami ne na Imam Suyuti ya fara littafi yayi izib 30 zuwa ƙarshen suratul Isra' sai Allah ya mai rasuwa shi ko ɗalibi in dai ɗalibi ne na gaskiya yana fatan ya ga ya amfani malamin shi da wani abu sai ga tafsirin aka bar shi rabi fa'ida sai za ta karamta waɗansu ba za su karanta shi ba sai ya ɗauki littafin malaminsa yadda bi uslubin da ya rubuta wannan littafi to sai ya rubuta cikon izif talatin sai an ka sa mai suna tafsiru jalalaini tafsiri na jalalaini jalalaini wato wanga da jalal da jalal sun zan jalali biyu da larabci sai a ce jalalaini jalaliddin suyuti da jalaliddin mahalli ba wani mutum da aka ce ma jalalaini ba ina fata an fahimce ni to sai ya ce wa nazala aya ta sabka lamma marra ba'du lamma marra ba'du al-yahudi ala al-aus wal khazraj sashe na yahudawa ya shuɗe daga ausu da khazraj ausu da khazraj kabiloli ne guda biyu na larabawa yadda muke kabilu daban-daban daban-daban haka su ma larabawa kabilu ne daban-daban daban ba da ganin su jajaye ka san tsammanin duka ɗaya ne a'a akwai kabila ta kaza akwai kabila ta kaza akwai kabila ta kaza haka Allah ya rarraba mutane to dan haka ausu da khazraj sun kasance suna zamne a cikin madina yahudawa suka zo madina suka zauna ina fata an fahimce ni to in mutum ya zauna tare da jama'a zai san tarihin su ya san labarin su to mutumin da ya san tarihin al'umma ya san labarin sa in mutum ne wanda bai da kirki to zai iya kokarin yadda zai haddasa sharri a cikin wannan al'umma ba dan komi ba dan ya zamanto shine yake da shugabanci in kaga mutum ya zo ga gida ba dan gida ba ya samu shugabanci to ya rarraba kanun yan gidan sai ka iska mutum guda gidan da babu haɗin kai minti biyar su ya samu labarin su saboda kowanne daga cikin su yana zagin 'yan ɗakin waɗancan ina fatan kun fahimce ni da mata ta ɗaya da mata ta biyu da mata ta uku da mata ta hudu wannan ɗan amarya sai zo ya ce waɗancan guda uku ai wane ko shiga daga inda aka ɗauko ta wane kaza wane kaza wane kaza shi ko bayan minti biyar wancan sai ya zo ya ce mai wancan duk uwayen su uwayen banza ne shi ko wancan ya zo ya ce mai kaza shi ko wancan ya zo ya ce mai kaza kaga duka ya samu tarihin su amma su ba su da tarihi ne kun fahimce ni wannan kuma yazo ya bada wane ya aikata kaza wane ya aikata kaza gaba ɗaya sai zaman yana da tarihin gida yana da izinin ya juyar da gidan irin yadda ya ga dama amma da suna da haɗin kai da bai san labarin su ba da suna tafiyar da harkokin su cikin asiri to su ko yahudawa mutane ne waɗanda kullun duk inda ka ga sharri a duniya ya samu asali ko dai su suka kirkira shi ko ko ɗalibin su ne da kirkira wannan sharri su ne sharru khalqillahi fil ard mafi sharrin halitta Allah daga cikin mutane su ne waɗannan mutanen to yanzu da suka zo Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina da ya zo Madina ya iske ta tana da wani tsari na daban ga Aus suna da shugabansu ga Khazraj suna da shugabansu ga Yahudawa suna da shugabansu su ko Yahudawa sun ki musulunta sun sa tsammanin Larabawa ba za su musulunta ba sai Allah ya sa Larabawa suka musulunta ba su son larabawa su bi dan uwansu duk da yake addinin musulunci in suka bi in suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci suka bi ba dan kasancewa shi ba larabi ba amma wannan abin yana bata musu da rai to shi ko duk mai son shugabanci in ba Allah ya mai tsari ba sai ya zamanto sanadiyar shiga shi cikin wutar jahannama malaman yahudawa babu abin da ya kai su wutar jahannama sai dan saboda sun san cewa addinin musulunci gaskiya ne amma girman su abba sun ya haɗi duk mutumin da kaga yakin kasa kasa da ayoyin Allah girman su abin sun shahadi an tanki ni ina kaza zan zuwa in saurari ayoyin Allah ni ni da ni karatu ni waye ni CBD zai za a cewa malami ba kauye shi shiga da mai abin da zan yi ba zai yarda ba to sai suka kiya sai suna kokarin su fiddo fitina su tada fitina su motso fitina wadda za ta rarraba kanun mutane da ta rarraba kanun mutane kaga su adda karshe to da suka iske ausu wal khazraj suna zaune وغاضهم تألفهم وغاضهم يا باتاما يا بكنتاما يهوداوا دري تألفهم حدن كنسو sun haɗa kai sun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ta hanyar mi ta hanyar imani fa zakaruhum bima kana bainahum fil jahiliyyati min al fitan sai suka tunatar da su akan abin da ya kasance tsakankanin su na fitinoni sai a ce maka wane shi ya kashe babanka wane shi ya yi ma babanka kaza wane shi ma babanka kaza shi yasa ilimin tarihi silahun zu haddaini makamina amma yana da abin nan guda biyu kaifi biyu in ka yi amfani da shi can gaba ka amfani da shi in kan maido shi ka kan kai halaka ka abin nufi tarihi ana karatun shi daga cikin abin da yake sa a yi karatun tarihi saboda a bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya in an ce wani shi ya haifi wani waɗanda sun kasan tarihi sai su ce ba gaskiya ba ne ko ba haka ba shi yasa da Allah ya bamu labari ya tashi ƙaryatar da Yahudawa cikin wannan sura so biyu yana kawo musu cewa abin da suke kafa hujja da shi ba su da tarihi akan shi ko ba hakan gaba yace Allah subhanahu wataala ce wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di sai bayan shi kenan kaga tarihi ya nuna cikariya kuke yi ina fata kun fince ni nan kuce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin min qabli an tunzala at-taura kafin asabkar da at-taura to wannan magana da kuke faɗi na kuka samu ta kaga dan a bambanta tsakanin abin da yake na gaske da ƙarya shi yasa ake karatun tarihi daga cikin abin da yasa ake karatun tarihi saboda mutane su san abin da ya gabata na kurakurai don kada su fada a ciki ina fatan kun fahimci ni idan an kai wani yayi kuskure ka karanta tarihin shi sai kada ka aikata irin abin da ya aikata shi yasa Allah yake ba mu labarin al'ummomin da suka gabace mu don mi saboda kada mu yi irin aikin da suka yi in muka yi irin aikin da suka yi yadda Allah ya yi da su ba mu wuce Allah shi da mu haka nan ba ina fata mun fahimci ni abu na uku saboda ka san yadda zaka rayuwa da mutanen zamanin ka da yawa daga cikin karin magana da muke amfani da shi da hikimomin da muke amfani da shi tajarubul ladina sabaquna mutanen da suka gabace mu su suka jarabta waɗannan al'amura su suka jarabta icce kaza yana maganin kaza shi yasa in baka da lafiya sai a ce ma je ka nemi icce kaza ko ba ganin bane sannan kuma yadda zaka zama da mutane wane ya zama da mutane sun yaudare shi sai ka san cewa ashe ba duk mutane ake ba amana ba sannan kuma yana koya maka yadda za ka tunanin yadda za ka rayuwa zuwa gaba to amma waɗansu suna iya amfani da wannan makami don su cutar da al'umma sai su ɗauko fitina sai su ce wani ya kashe wani wani ya kashe baban wani wani ya yi ma wani wala wani walakanci shekara ta kaza kaga sai ya zamanto tsakankanin ƴaƴansu mi aka sanya rigima sai ta taso to shine fa zakaruhum bima kana bainahum fil jahiliyyati min al fitan sai suka ba su labari ai can wani ya kashe ubanka kai wani ya kashe babanka kai wani ya kashe mahaifinka kai wani ya kashe mahaifiyarka kai wani ya yi ma mahaifiyarka kaza alhali ku musulmi ne wuf sai rigima ta tashi rigima ta tashi fatashajaru sai suka yi fada wa kadu yaqtatilun suka yi kusa su kashe juna an dauko makamai an manta da musulunci kun ga makamin yahudawa kenan shi yasa babban abin da suke amfani da shi don su raba al'ummomin duniya kenan ina fata mafince ni wanda shi ne abin da yake faruwa yanzu kasashenmu na musulmi da kasashenmu na afirka da an taso an ɗauko zancen bambanci tsakanin kabilar wani da kabilar wani shi kenan sai ka manta da kayi karatu ka manta da kai musulmi ne ka manta da zaka koma ga Allah ka koma kana ma kabilar ka aiki ka bari ma Allah subhanahu wataala aiki yahudawa ga abin da sun kai masa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu fa in an yi masahabbai sun yi kusan su fada to mu ya kamata mu ji shi yasa kullun in ana son araba kan yan Afirka da Larabawa kabilanci ne yake daukowa da an dauko kabilanci kai baka kallon mutumin ga menene ma musulunci ina fata kun fahimce ni ba wai abin da ba musulunci aiki kake kallo ba kai shin dan kabila ka ne koko ba dan kabila kana ba dan gidan ku ne koko ba dan gidan ku na ba dan karcen ku ne koko ba dan karcen ku na ba aikin banza ana zancen mi aka yi ma musulunci kana zancen dan gidan ku to in dan gidan ku bai sallah wannan kuma ya ma musulunci aiki to sai an kai kaka annabi nuhu danai na hoshi ke magana Allah ce mai laisa min ahlik ba ruwan Allah da danka tunda bai musulunta ba dan ulul azmi min ar-rusul to amma yanzu za ka ga mutum ya fifita kafiri dan uwa ne fiye da musulmi in dai an ce wanga dan kabila sai na ko kafiri na zai fifita shi akan musulmi to ina za mu ci gaba a'a ka dauki musulmi wanda shike yayi ma musulunci aiki wanda duk ya so musulunci shi annaka wanda bai so musulunci ba naka bane wannan shine an ce wani daga cikin sahabbai an zo an tattara mutane kai wane dan wane sai ce ni dan wane dan wane dan wane kai wane dan wane ni dan wane dan wane kowa yana son a san gidansu ko da an ka kai gare shi yace da iyal qauma yansuru mudda'ihi li yulhiqahu bi dhin nasab al hamimi abil islam la abali siwahu idha iftakharu bi qais aw tamimi yace da'iyal qaum mutumin da ake dangantawa zuwa ga mutane kaman misali wata wani gida mai daraja kullun sai ka ji mutane sun ce ni dan wane da ko da dan kanin shi na dan wane bai cewa shi dan wan shi na ko dan kanin shi ce dan wane da wai bai so wato ya kaskantar da babana ya ga shi wancan ya yi babana daraja ko ba gidan shi ke ba ina fata an fahimce ni kenan in kabila tana da daraja ko gida na da daraja sai ga mutane suna son su danganta kansu zuwa gare shi sai yace da'iyal qaum wanda ake kirayarwa zuwa ga mutane ba cikin su yake ba yansuru mudda'ihi yana taimakon su wajen yaki da harkoki na duniya dan saboda li yulhiqahu bi dhin nasabil hamimi dan su sadar da shi su risikar da shi da dangantakar su da take mai kima mai daraja yace a abil islama babana shine musulunci ni in kun tambaye ubana al-islam la abali siwahu yace ni ban da wani uba in ba musulunci ba idza iftakharu bi qais aw tamim in sun yi iftikhari sun yi alfahari da kabila ta qais da kabila ta tamim duk abin da ya hada musulunci ci gaba shine kabilanci babban matsalar da musulmi suke fama da ita a yanzu duniyar nan wato kabilanci da son rai su ne sun kada musulunci ci gaba gaskata duk wani wuri ka bakan ka wahala Allah ya gane da mu to sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kun yi biyayya kuka bi fariqan wata jama'a kaga adalci na Allah akan yahudawa ke magana a ce bai ce in tuti'ul yahuda ba bai ce in kuka bi yahudawa ba don cikin yahudawa akwai musulmi a yanzu ƙasar isra'ila akwai masallacin ne akwai musulmi suna sallah shi yasa Allah ce bai ce in tuti'ul yahuda ba sai ce fariqan wasu daga cikin su domin ba dukkan su bane suka kafirta shi yasa in zaka magana kan mutane kai musu adalci ko da baka kauna su wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab hatta da kafirai za kai ma hukunci Allah ce kai adalci wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin an ce in za a yin adalci bainan nasi ba bainal muslim wal kafir ba ba bainal kafiri wal kafir ba a'a hatta bainal muslimi wal kafir ba ce bainal musulmin ba ba ce bainal mu'minin ba ba ce bainal kuffar ba a'a bainan nas tsakankanin mutane in zaka yi hukunci kai adalci in musulmi yayi ƙarya kafiri ya faɗi gaskiya mi zamu ce ah wallahi wannan zamani sai kaji an ce musulmi shi ga gaskiya kan can kahiri na ƙarya ta shiga amma kuma mu da kanmu in an ka ce za a sanya shugabanci ga kafiri ga musulmi ba muke dauka yanzu za a bude proje Niger sai an ka dauko Bature da France an ka dauko dan Niger ana son a sanya director in yan Niger da su zabe wa za su zabe ku gari gaskiya mana kafiri za a dauka don an yarda da amana sai ta hita mu mun yarda cewa mu musulmi ne amma ba mu da amana kuma mun yi son kafiri da dan uwanmu ko da dan uwanmu na adalci mun fi son aza kafiri saboda da musulmi dan uwan kai samu wannan shine jama'a kada mu yi makan mu ƙarya Allah ya san mu kuma mun san kawunan mu kenan ba sai mun boye makawunan mu ba in muna gyarawa mu gyara shi yasa Allah bai ce in kuka bi Yahudawa ba a'a in kuka bi sashe daga cikin Yahudawa kenan waɗanda ba su da niyya kyakkyawa alladhina utul kitab yaruddukum za su mayar da ku ba'da imanikum bayan imaninku kafirin sai ku kasance kafirai duk imanin ka in ka bai bai hudi halaka ka zai shi yasa tun farko in kana son ka tsira ka raba kanka da yahudawa qur'ani ya ishe ka hadisi ya ishe ka in an kera abu wanda musulunci ya halatta kai aiki da shi kai aiki da shi wanda musulunci yace ba aiki da shi ka daina aiki da shi amma in ka ce za ka bi yahudawa to shi ke nan ko annabin sallallahu alaihi wasallam an gaya mai cewa in ya bi su batar da shi za su yi walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su kenan don ka iya faransai ko ka iya angali ko ka iya yahudanci ka yi komi aikin banza ka yi sai ka bi addinin su shi yahudanci ko ka bi addinin su kuma wutar jahannama zaka aikin banza in dai ba uwarka da mahaifiyarka da mahaifinka bai yahudi na ba dan sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya gane da mu wa kaifa takfurun
wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون تيا يا ذاك كافر نن تنبيا أما استفهام للتعجيب تنبيا دم ماماكي كو دم ماما كروا الله هنا ماماكي وكيف تكفرون يا يا ذاك كافر كمن تيدا أبين دي حد أكوان دي شيني ببان أبين دي كي حد على أمة الدنيا دومين أبين دي كي حد متى mutane ko jini ya haɗa mutane ko kuma ƙasa ta haɗa mutane ko kuma entere na duniya ya haɗa mutane ko kuma addini ya haɗa su dukkan waɗannan guda uku za su ƙare guda ne bai ƙarewa ina fata an fahimce ni jini yana hada mutane shine dangantaka ka zuwa ga wani feti frere grand frere kaninka wanka kakanka mahaifinka mahaifiyarka me ya hada ka da su jini fami kenan ko su zamanto yan faminka ko su zamanto yan kabilarka to wannan nan duniya shina da nashi matsayi an ce ka kyautata zuwa ga ƴan uwanka ko da ba musulmai bane kai musu gurgurdon hali ko ba haka ba to kaga daga nan duniya za ta kare fa idza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun da an busa kaho kenan babu ruwanka da uwarka da ubanka ko in ce babu ruwanka da mahaifinka babu ruwanka da mahaifiyarka babu ruwanka da ƴan uwanka yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnish abu na biyu wanda zai hada ka da mutane ƙasa wanda shine yanzu an kakkasa mu Niger, Nigeria, Ghana, Togo, Lome, America, continent américain, Asie, Europe, Australie. Sai an kararraba. da aka rarraba mutane wannan rarrabawa ce ta kasa kuna da shugaba wanda aka cewa shine shugaban kasa a zo a samu yan majalisa da prime minister a zo a samu prefe a zo a samu su prefe a zo a samu sarki a zo a samu hakimi duk dai a rarraba a ƙarshe a samu mai unguwa ko ba haka ba to wannan yanki shine ya hada mu mu yanzu akwai kasar da aka ce ma Niger nationalité nigérienne ita ce ta hada mu ko yan Nigeria nationalité nigériane ita ce ta hada su ko ba haka ba yan America nationalité américaine ba ita ce ta hada su ba to da an tashi duk wannan abin ya raci ya kare wa taqatta'at bihimul asbab duk wata alaka wadda ba ta imani ba Allah ce za ta yanke ranar tashin alkiyama sannan abu na uku wanda yake hada mutane shine yan tere yan tere kuma bai da iyaka saye da sayarwa yanzu kaga dan Nijar kafiri musulmi ne dan China kafiri ne ko ba haka ba sai dan Nijar ya je da kuɗi musulunci bai hada mu ba dan China dan China bai yarda akwai Allah ba kuma hori ne kuma kasar Sudan wani yanki na duniya sai ka dauki jirgi sai ka zo sai ka bashi kuɗi in ka bashi kuɗi to waɗannan kuɗin bai san Allah ba amma ya san ya san muni ya san kuɗi in ka bashi ka ce ga abin da nika so sai ce ana baka me alakar kai da shi kuɗi ɗan tere shi na haɗa kowa da kowa kasashe me yake haɗa su wani lokaci ɗan tere sai a ce an haɗa kai tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza yanzu da amerika da ƙasar rasha suna yaƙi a cikin rusiya ko ba su yaƙi cikin siriya afwan ko ba haka nan bane Siriya musulmi ne, Amerika kafirar gwamnati ce, Rusiya kafirar gwamnati ce, amma suna da suna yakar musulmi a cikin kasar musulmi. Mi ya hada su? ‘Yan teri. Don mi, don babu ruwan Amerika da Rasha, babu ruwan Rasha da Amerika. Yau in Amerika ta ruguje Rasha sai ta ji daɗi, yau in Rasha ta ruguje Amerika sai ta ji daɗi, amma suna da suna yakar musulunci a cikin ƙasa guda. Mi ya hada su? ‘Yan teri. Na hudu shine addinin musulunci. Duk mutanen duniya kaf in ka duba sai ɗaya daga cikin waɗannan ya haɗa ka da mutum ko duka su haɗa ka da su ko ɗaya daga cikinsu in ya zamanto jini na da nan duniya ana karewa da ƴan uwanka da jini ana shirya kashe ka da ɗanka aka gama a kashe ka a ce to kun ga kuɗin na washina ta kashe mura kuɗin banza ka tar da kuɗi masu yawa kana cikin koma baka da lahiya kullum ana kashe miliyan ashirin da biyar sai su yi shawara a ce ai renon da fami kun ga kullum ban san kabilin suka tafiya da Allah a cire ɗan famfon na ba shi wuce mu a ba mu kuɗin mu sai an yi shawara kai kan nemo kuɗin ka amma sai sun yi shawara sannan ya magani saboda za ka halaka musu dukiya sannan in dai yan tere ne na duniya haɗa ka da kai da wani yana karewa yanzu na in ka bashi ya baka magana ta kare jini kun kasa ce kuma kasa tana iya taraba ku akwai masu nationalite biyar akwai masu nationalite hudu me unhanun nationalite shugaban kasa ya ci amana kasa tai an haife shi cikin wannan kasa an tarbiyyantar da shi cikin wannan kasa an bashi lakol da karatu cikin wannan kasa an ciyar da shi ya samu burus da sunan wannan kasa ya yi karatu ya zo ya samu shugabanci ya haddasa yakin basasa ya kwashi dukiya ya kai kasashen turawa me unhanun na wagana nationalite da an ka bashi me unhanun haɗa kasa da irin waɗanga mutane babu amma musulunci dai ya kai da mutumin da shin china da mutumin da an nijar da dan saudiya da dan ina da dan ina dukkansu in dai musulmi ne na gaskiya addinin musulunci shine ya hada su salmanul farisi ɗaya ne daga cikin mutanen faris mutanen iran sun ka zo madina suka musulunta amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana kira cewa salmanul farisi minna ahlul bait ba a bambantawa bilal bakin mutum ne bawa ne sayan shi aka yi aka yantar da shi daga bauta amma awwal mu'azzinu fil islam shi an mutum na farko wanda ya daga murya ya ce Allahu akbar Allahu akbar sauti na kiran sallah kowa ya zo yi sallah ba a bambanta tsakanin Abu Lahab gashi mutum balarabe dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tab su Bilal kuma sun yi hijira daga Makka zuwa Madina suka musulunta Allah ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an don haka kawai jama'a in muna son mu tsaya mu yi aikin gaskiya sai mun ɗauke duk waɗannan abubuwan mu mai da su baya amma wallahi matuƙar ba mu mai da son rai baya ba ba mu mai da ƙabilanci baya ba in shekara dubu za a yi sai turawa sun mallake mu saboda an sa abin da za a kirkiro to ya hanka ce kabilanci za a yi ba yadda za a yi wani shi shugabanci tunda in muna da nan dijar kabila tara gare mu misali da suke cewa to ya hanka ba wannan kabila sai takwas ce ba su yadda ba to sai a ce to bari a amshi a dauka a ba wannan kabila su ko takwas ce ba su yadda ba a dauka a ba daga kabila su ko takwas ce ba su yadda ba yau shi za shugabanci babu ba zai taɓa yiwa ba to yana da kyau mu gane wannan hutta ce ta yahudawa zancen tuna mutum duk in ba addinin musulunci yake ma aiki ba ko uwa kuɗai uban kuɗai kai mai matsayi ka aji shi in dai haka har dai in muna son mu ci gaba turawa da suka rike duniya ko dan masarauta kake ta ingila ko ta kasar turai in dai baka da wani ilimi ba ruwan su da kai wanda zai kama turai ci gaba shi suke aiki da shi turai babu ruwan mutum da uku ɗaya uban kuɗi kana da ilimi ko baka da amerika babu ruwan su kai baki ne ko fari shin kana iya yi ma amerika aiki ko baka iya yi obama baki ne ko ba baki bane shugaban kasa ne na duniya kasar da aka ganin tafi ko wace kasa a duniya an ka ba shugabanci ta ilimin shi sun san zai ma Amerika aiki ko ba ka nan bane ya yi ma Amerika aiki ko bai ma Amerika aiki ba to ina ruwansu da jajayen Amerika don kana ja ba kai ma Amerika aiki min ruwansu da kai wannan shi ne kamata mu gane Allah ya gane da mu wa kaifa takfurun ta yaya za ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullah alhali ana karanta muku ayoyin Allah subhanallah mutumin da yake nesa ga ayoyin Allah shine kamata a ce yayi saurin kauce ma hanya amma ba irin dan Nijar ba da yake tashi ya ce uwa tai da uba ne musulmi ne ya tashi cikin musulunci ya gadi musulunci amma a ganshi ya koma ya koma yana koyi da kafirai cikin dan lokaci kadan kullun ana yi muku wa'azi da safe wa'azi da rana wa'azi in ka zo masallaci wa'azi karcenku wa'azi tele wa'azi radio wa'azi babu inda ba a yin wa'azi ventikatar su ventikatar amma matasa da mutane ga sunan in ka ga ɗabi'unsu sai ka aza yau in ka tahi lakol ta Nijar ka zo an ka sabka midi yan mata na hitowa ba ka iya bambanta lakol ta Isra'ila da ta New York da ta Nijar ina wa'azin ya tafi wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah ana karanta muku ayoyin Allah sahabbai ne ake gaya ma ku kuna alqur'anin yake sabka tare da ku ya an kai muku tasiri ba to mu ko fa ka turban na fursan musulmi na da yau mu duk musulmi muke ba mu dandana kafirci ba mu san da inda kafirci shigo mu ba amma sai kaga mutun yayi aski irin na kafirai ya canza sunan shi ya mai suwa irin na kafirai uba bai son ma ya ga dane na dangantaka zuwa ga addini in ya ga dane na kiran sallah ya bashi kashi yace shege son ka kai ka mutu da talauci in yaji an ce dani ya zo premier court ce alhamdulillah na san haka za a yi in yaji an ce ya zo makaranta sai ce to a taya bashi huran sha wa fikum rasulu sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tare da ku wannan yana nuna cewa sahabbai sun samu garabasa da kowa bai same ta ba sai dai ka ji tarihin manzo sai dai a ce maka ya ce kaza sai dai ka zo madina ka ga kabarin shi amma baka gan shi tsaye ba sai dai wanda Allah ya marabo cikin mafarki zai ka sifofin shi amma su ra'ayil aini sun gan shi kenan kuda qur'anin yana sabka da danyin shi da zafi zafin shi ana fassara muku ba ku lokacin da alqur'ani ke sabka kuna nan na biyu wanda zai fassara muku alqur'ani duk duniya babu wanda zai iya fassara alqur'ani irin shi babu wata shubha da ta muku saura ba shi yin fot wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha yana yiwa wani mai wa'azi ya zama to akwai son rai cikin manzo Allah bai da wannan ina ba ta fahimce ni ba yadda za a yi ya bace domin Allah ya tsare shi to ya za a yi ku da kuka samu wannan gara basa ku da aka jiran in ya mutu ku ne za ku rike addinin nan a gan ku kuna irin wannan ba zai taba yiwa ba uba tun da rai ne diya ne na fada to ina ga ya mutu ai da ran shi da kamata a ce da dama dama su kama juna in ya mutu a sa tsammanin su miƙe amma in tun da rai ne ana bugawa wanga na so shi kai ma wanga bugu wanga na so shi kai ma wanga bugu wanga na so shi kai ma uwan wanga bugu wanga shi na so shi kai ma uwan wanga bugu kenan in uba ya mutu sai dai araba koha ko shi ta kai ne Allah ya sauka Allah ce wa man ya'tasim billah duk wanda yayi riko da Allah ai tamassaka yayi riko billahi da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim haqiqa an shiryar da shi zuwa ga hanyar da take madaidaiciya in ka yi riko da Allah zaka samu rayuwa mai kyau addinin musulunci da kuke gani shine in ka rike shi zaka samu hanya madaidaiciya baka cikin wahala wallahi duk wanda ba addinin musulunci yake yi ba wallahi cikin wahala yake kun ga muna yin azumi muna ganin kamar wahala muke yi ba wahala muke yi ba babu abin da ka sa dan adam ya samu lafiya irin irin azumi duk cututtukan da a cikin jikinka za su fita yaushe mun ka fara azumi yau nawa gare mu sha biyu da ana cewa ɗaya azumi zai zo zai zo kwana goma sha biyu ko ba sha biyu gare mu ba yanzu sati mai zuwa rana ya ta yau sai a ce nawa ashirin za a cewa da an ce ashirin sai a ce sauran kwana tara shi kenan ya ku gayu waɗanda ba ku azumi da mutanen da suke kirkira ƙarya su ce su ba su da lafiya mun ba ku randebu in akwai rana in akwai rai nan da kwana goma sha tara za mu zo mu ci abinci tare da ku da safe kuma kai baka yi azumi ba kuma wallahi ranar sallah ka ki samun abinci mai kyau wanda ya azumi Allah ya bashi wadata ya ci abincin da ya fi naka sai ga mutum ya zo ya gane Nijar kasar musulmi ce in bai azumi za a zarge shi sai ya je ya ga aboki ne doktor ko ya je ba da kuɗi ya ce ai mai ordonansa a rubuta bai da lafiya estoma gare shi wanda bai karewa sai ya zo wani lahiya baka azumi no doktor ya diba ne ya ce ban da lahiya to kaga shikenan dai azumin nan ni bai iya ba shi doktor da ya baka sai ce ma in kan mutu da ita zaka ta lahira ka zo ka ba mala'iku koko ka aje ordonan suke in ka tattara waɗannan takardu in zaka mutuwa kai wasiya kace a saka tare da su in ka zo ka faɗa ma mala'ikun da su tambayar ka ko ka gaya ma Allah kace to ga su Allah doktor wani ya rubuta min takarda yace ban yi azumi shi sa bani azumi kariya banza da yoshi kuna wahal da kanku kuna bakan ku wahala in kana yi ka yi in ba ka yi ka bari wannan shine amma saboda kai kana tsoron mutane su zarge ka baka azumi ko kana tsoron mutane su zarge ka baka sallah kana jin tsoron faɗa ma diyanka ai musu faɗe cewa baka sallah ke sa kake zuwa masallaci ka zo kai sallah ko kai ba Allah ba don Allah kake yin sallah ba sallan munafikai ce kake yi wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila me amfanin wannan ka tsaya ka shiryu wannan azumin lafiya a cikin shi wannan azumin daukakar daraja a cikin shi kuma ko kai ko baka yi ba mutane za su ci abincin sallah nan da kwana mun yi sha biyu sauran sha bakwai ko in an kai sha bakwai rana ta sha takwas in muna da rayuwa shi kenan sai mu zo mu ci abincinmu mu ji daɗi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu umarni kulu min tayyibati ma razaqnakum ku kuma wadanda ba ku yi ku jira mun ji labarin an ce akwai wata asiransu wadda an ka ba ku ta rashin mutuwa ba za ku mutu ba akwai asiransu wadda ba a mutuwa ko ya ayyuhalladhina amanu taqullah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكوك إيماني duk abu wanda yake aiki ne wanda ake bukatar sai an sha wahala sai Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu amma aiki in bai da wuya sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ko ɗiyanka in za a aiki a cikin gida in aikin nan na da wuya ka san wanda zaka kira zaka ce wani ina so a yi aiki kaza ko ba ka nan bane dan wani ka san in ka kira shi ka ce ai wallahi ba a aikin dan ko ba ka nan bane to shi yasa Allah duk shi ya halice mu amma aikin da ya san masu imani za su yi shi kira masu imani amma aikin da ya san babu matsala ko an ce mutane su yi bai da wata wahala shikenan sai a kira kowa da kowa shi yasa wani malami ya fitar da waɗannan ayoyin aya tamanin da tara su ne suka zo da ya ayyu hallazi na amanu a cikin alkur'ani sai ya yi littafi ya sanya musu suna nida'atul rahman kira na Allah mai rahama ina fata hukunci dama ya ayyu hallazi na amanu mafi yawansu suna cikin surat ayoyi wanda suke sun sabka a madina ya ayyuhan nas yana can makka can dama ba musulmi ƙuri'a akwai ba wancan lokaci mafi yawancin su kafirai ne kenan ba a kiran ya ayyuhal ladina amanu kuma wancan lokaci ba a sanya shari'a ba amma da an ce ya ayyuhal ladina amanu to aiki ne kuma mai imani in ka ce kai musulmi ne ya shafe ka ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin adhabun alim ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasul ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mun halicce ku daga namiji da mace wani aiki ne labari yake ba suwa ko ka ki ko ka so dai daga annabi adamu da hawwa an ka haife mu wannan ba wani aiki an ka saka ba amma nan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah Allah ne yake kira duk mutumin da yace yana da imani an ce mai ji tsoron Allah tsoron Allah shine karshen abin da dan adam zai samu da ka samu tsoron Allah ka samu komai shi yasa aka yi riwaya daga sahabbai suna suna fassara taqwa da kalimomi daban-daban amma abinda duk shine abinda ake nuni da takawa shine kayi abinda Allah ya umurce ka gorgodon ikonka ka hanu da abinda Allah ya ce ka bari duk shine karshen takawa gaba daya ana iya cewa takawa ta idanu shine ka kare kanka daga abin da Allah ya haramta ba za ka kalla ba takawa ta baki ka yi zikiri ka daina yin zage-zage ka daina gigara ka daina munafunci ko ba haka ba amma dai karshe dukkan su suna zama karkashin al-imtithalu bil awamir wa istiwabu bin nawahi ka aikata abin da aka umurce ka ka hannu daga abin da Allah hane ka wannan shine tsoron Allah kenan tsoron Allah ba sutura ba ce tsoron Allah ba karatu ba ne tsoron Allah ba sifa ce ta musulunci ba ba a yanke wando ba a bar shi bakin kwabro shine tsoron Allah ba a bar geme da yawa ba shine tsoron Allah ba a sa hulla ba shine tsoron Allah ba a karanta Qur'ani ba shine tsoron Allah ba a gina masallaci ba shine tsoron Allah ba a ce ni Nigerian bane shine tsoron Allah tsoron Allah cikin aikin ka ne za a gane kana jin tsoron Allah ina fata kun fahimce ni domin mi domin sifa ta zahiri ba ita ke nuna kana jin tsoron Allah ba a'a alama ce ta ka kama hanya amma da aje game da kamata musulunci shine imani da an gane munafikai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda tsananin sifar su ta musulunci ba a iya bambanta su da su da musulmi ina fata kuna fahimta ta shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gane su jikinsu jikinsu zai burge ka zai baka shawa don mi manzo Allah yana son wanda bai da gemi ka gani yana son wanda bai da kamata musulunci to don mi suke burge shi saboda a zahiri suna da kamata mutanen na gari wa in yaqulu tasma li qawlihim in sun ka kama kawo maka Allah kusa sai ka azai yanzu da tashin alkiyama amma kaka suke ka annahum khushubun musannada ka ce itace na waɗanda an ka jingine ba su da umfanin komai ina fata an finci ni waɗansu kuma suka ce ka annahum khushubun musannada ka ce itace ne waɗanda ake iya a danganta su ga gina in takwanto amma radda katanga takwanto ko an nemi su ba a samu su yahsabuna kulla sayhatin alaihim suna sa wa tsammanin kowace ƙara aya wadda za ta sabka ta yi bayanin halayen su ita ce ma sayha ba ana nuhin tsawa irin ga wadda take zuwa ba ayoyin alqur'ani da suke bambanta mumini da kafiri yahzarul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim humul aduwwu fahdharhum Allah ce waɗannan su ne makiya dan haka ba dole bane dan mutum yana da alamar musulunci kai mu ce wannan mutumin mutumin kirki ne dan yan fo wannan sun fi kowa shiga ta gari amma sun fi kowa cin amana ina fata ku ce ni don haka in kace kai ahli sunna na kabbar geme kabbar rawani ka dage wando sai mu ce to mu ga aikin ka kaga matanka kana musu adalci diyanka ka kula da karatun su koko duk ka kai su su koyi karatu yadda su su kawo ma duniya iya kana son Allah kuma cikin diyanka babu wanda ga karatu alqur'ani duk diyanka manya manyan ma'aikata ne babu guda wanda da karatu alqur'ani wannan shine son Allah matarka ba ta sawa hijabi gidanka music ake saurare babu danka wanda ya karanta alqur'ani baka dauke shi da muhimmanci ba ah wannan ba son Allah bane dole sai an gani shi yasa munafikai saboda siffar su mai kyau Allah ce kai kanka annabi baka san su ba ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم duk da annabi aka ce bai san su ba la ta'lamuhum kai kanka annabi da an kasar kama addinin musulunci da kazo da gemin da shikfa ta musulunci to in sun kai shiga mai kyau sai su badda ka baka iya gane su Allah ce nahnu na'lamuhum mu ne muka san su bar mu da su don haka musulmi dole sai an tashi tsaye bai yiwuwa a ce yau mai sawa vest ainihin amince mai bisa ga mai sawa zale ka shibar gini in an ka ce don mi sai a ce wanga mace amana wannan bai ci amana in aka zo wajen mu sai a ce mu mun yarda cewa mu kaskantacci ne rendezvous african travail arab mi duk ake da wannan kaskanci in an ce rendezvous african in an ce karfe goma shine mutane zo karfe goma sha kuma shine rendezvous african ba in ka zo karhe goma an ce a zo karhe goma sai a yi ta dariyar ka a ce kai wancan wancan bai sa abin da shi kai ba a travail arab ya an ce travail arab shine lalata